من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna shidda ga wata na biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda aka kin ya dace wa 11 watan 12 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na goma sha biyu a cikin littafin al'aqidatu as-safariniya a darasi da ya gabata mun zo farkon fasali da yake magana akan al-kalamu 'ala al-imani wa ikhtilafi an-nas fihi wa tahqiq madhhab as-salaf fi zalika babi da ke magana akan tabbatar da magana akan tauhidi sannan afwan da akan imani sannan kuma da sabani da aka samu na mutane a cikin abin da ya shahi imani sannan da tabbatar da cewa manhajin ahlus sunna wal jama'a ko kuma salafus salih shine manhajin da yake nagartacce a wannan bangare to mun fara bayani akan abin da ya shahi ta'rifi abin da ake cewa imani malam ya bayyana mana cewa shi imani qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih bimana imani wani furici ne da adam zai yi da halshen shi sannan kuma abin da ya furta da halshen shi ya zamanto ya kudirce shi a cikin zuciyar shi bayan shi kuma gaban shi sai su aikata wannan aikin na imani kenan sai ya same shi duk inda ake wani aiki na alheri za ka samu cewa baya kasa a gwiwa a wajen wannan zuwa wannan waje sannan wannan imani yana karuwa ta hanyar idan mutum ya zamanto yana aikata ayyuka managarta a daidai lokacin da kuma imanin dan adam yake ragewa ya sha baya har ya zamanto shi da kanshi yana jin cewa lalle akwai matsala a cikin harakar tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to wannan shi ma akwai shi kenan imani yana karuwa yana raguwa manzalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku dinka sabanta imaninku ta hanyar jaddada kalma ta la ilaha illallah a wani hadisi manzalla sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa innal imana la yakhlu imani yana tsuha fi jaufi ahadikum a cikin ɗayanku kamar yadda rigarka take tsuha ta zama tsimma to haka imani shi ma zai iya tsuha a cikin zuciyar mutum me yake sabanta imani shine ayyuka na gari dukkan wani aiki wanda yake aikin kirki ne mutum ne kokarin aikata shi to wannan abin shi yake sabanta imani a cikin zuciyar mutum kenan a cikin abin da ya shafi ta'arifi na imani lalle imani yana raguwa sannan kuma yana karuwa idan kaga ya karu to ayyuka alherin ka ne suka karu kamar da karanta ayoyi a wancan satin da ya gabata sannan kuma idan kaga imanin ka yayi baya to alama ce akan cewa ayyukan ko kuma ka kama tafarki wanda yake na shedan anan ɗaya daga cikin malamai yake ambata mana irin hanyoyin da idan mutum bai hankali da su ba ba abin da zai hana imanin shi zuwa ya zama to dukkan wani abin da za a ce Allah ya ce a yi ko a bari manzalla ya ce a yi ko a bari kai kana ga wannan ba bakin komai yake ba idan karanta maka aya kana jin wannan ai ba wani abu bane ba ko kuma dan ban aikata kaza ba ai ba wani abu bane ba ko kuma dan na ibarin kaza ai ba wani abu bane ba to wannan yana nuni akan cewa imaninka ya samu matsala ya aka yi samu matsala ka bi hanyoyin da shedan ya kitsa maka a dalila ka sai ka tsinci kanka akan kai ga kanin ƙwariya ƙwariyar musulmi kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba to wannan kuma matsala ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku wanda kuka yi imani jan hankali na ubangiji yake akan cewa kar ku bi hanyoyi da tsare-tsare irin na shaytan Allah ce wa man yattabi' khutuwati shaytan dukka fa mutumin da ya zamanto yake bin tsari na shaytan to ya sani cewa ga halin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaidan yana umartar ɗanam akan aikata aiki na alfasha sannan kuma da dukkan wani aiki wanda yake abin kyama sai kaga babu wani aiki babu wata hayaniya da wani shara da ƙazamta na ɓangaren da ya shahi aikata wani aiki za ka samu wannan mutumin hannun shaida ciki me yasa saboda ya bi tsare-tsaren shaidan abu darda ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ƙarin da gare shi ke cewa ya ce inda min fiqhil abdi an ya'lama na zagata shaitan iya daga cikin fahimtar bawa bawa a ce wani iya da fahimta iya da ganewa mutum ya gane na zagata shaitan bi ma'ana irin fuzge-fuzge na shaitan akan ya ja ka kaza ko kuma ya ja ka ya hana ka kaza aikin alheri idan dan adam ya fahimci cewa lalle shaitan yana da tarko a kan shi to wannan iya daga cikin abin da za a lissafa a matsayin fahimta ta wannan bawa ya ce mata ya atihi lokacin da shaidan zai zo mushi sannan kuma wa min aina ya atihi daga wani kafa shaidan zai zo maka iya daga cikin makircin shaidan ba inda misali yanzu ya tabbatar da cewa kai dai kokarin ka duka za a yi ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai ya zo a cikin bautan sai ya sanya maka riya ko ya sanya maka sum'a ko ya sanya maka kaza ko al'ujubu ka rika jin kanka cewa kai inda daban ne ai banda ayyuka alheri ba inda ake samun ka sai sa maka jiji da kai daga lokacin da ka afka wannan bangare kuma kaga an samu tazkiyatun nafs ka tsarkake kanka to ka ka fada cikin matsala ko kuma ya zo maka ta hanyar aikin zaka aikata amma sai ya dasa maka wani abu wanda yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala ya zama to gashi ka aikata aikin amma aikin da ba kai gwanda babu ma da shi tunda shirka ce idan yayyai da kai shirka ta gagara sai ya sabko da kai harkar da shahi bid'a ka rika aikata aikin da ba ladan da zaka samu eh kawai an ya kalle ka kawai dariya zai kawai sawan dan wahala ne saboda ba wanda ya sa shi to duka iya daga cikin wannan hanyoyin da shaydan yake bi da dan adam daga nan kuma me zai biyo ba ibani ka sai sabka alhassan basari ɗin daga cikin magabata yake cewa shi ma idan nazara ilaika shaitanu fara'aka mudawiman ala ta'atillahi duk lokacin da shaitan ya kalle ka sai ya ka dawwama akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala to duk abin da za a yi ya za a ya kautar da kai daga bautan Allah nan idan ya gagara sai ya jawo maka matsala a cikin abin da yake bautan na Allah ne sai zama to kayi amma kuma Allah ƙarshe babu wani larar da zaka samu Allah kiyaye ibn jauzi Allah ya rahama gare shi yake cewa i'lam anna al-bab al-a'zama alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas fa huwa al-jahl yace ka sani cewa kowa mafi girma wanda shedan daga nan yake shigo wa dan adam yace babu kamar jahilci inji ibn jauzi jahiltar addini yace fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-jahli bi amani idan shaidan ya samu mutumin da yake jahili ne zai shige shi bi amanin da a cikin nutsuwa shaidan yana ga cewa ga wani kayan wasa wanda kawai ba wahala zai wasa da shi dukkan wanda zaka ga ya kirkiri wani abu da sunan addini ko kuma ya kama wata harkar da ba harka ta ilimi ba zaka samu ba wahala wanda mutumin ya bace me yasa saboda da kai shine yake amfani ba da Allah ya ce ba ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani ba da haka yake cewa zai shige shi bi amanin a cikin nutsuwa ya ce wa ammal alim ya ce kaga masanin addini fala ya dukulu alaihi illa musarakatan ba zai iya shiganka ba sai ta hanyar wani lokaci dan sace ka kuma hallau kana ankara sai ka komo kan abin da yake tafarki na daidai amma mutumin da yake jahili ne in ya same shi kawai an riga an gane malik ya ce wa qad labisa iblis ala kathirin min al muta'abbidina yake cewa bi qillati ilmihim shedan ya shigowa jahilai masu kokarin bauta ya shigo musu ta hanyar da ya shahi wannan bauta sai ya batar da su saboda karancin ilimin su yace li anna jumhurahum yashtaghilu bit ta'abbudi wa lam yuhkim wa lam yuhakkimu al-ilm saboda mafi yawa daga cikin mutane suke jahilai ne hankalin su suke auna wajen bautawa Allah ba ruwan su da abin da ya shahi ilimi to kaga wannan matsala ce mai girma daga lokacin da shedan kuma ya kawar da kai to shikenan imanin ka ya riga ya tashi daga aiki to akwai maganganu da yawa da malamai suka yi mu shiga cikin karatun mu kai tsaye insha Allah ta'ala kenan da yanzu mun ji imani yana karuwa yana raguwa abin da ke kara imani shine da'a ga Allah subhanahu wata'ala abin da yake rage imani kuma shine saba ma Allah mai girma da buwaya to maliki cewa imanuna qawlun wa qasdun wa amal taziduhu taqwa wa yanqus bizzalal wa nahnu fi imanina nastathni min ghairi shakkin fastami' wastabil yace imanuna qawlun mu imaninmu da Allah subhanahu wata'ala qaulun furici ne kaga da malam ya faɗi a baya ko al-imanu qaulun bil lisan yace wa qasdun sannan kuma da nuhata a cikin zuciyarka kene zaman to zuciyarka ya yarda da abinda bakinka ya riga ya furta amma in baki ya furta in zuciya bata yarda ba an hada ina munahuci shine munahuci in suka zo za a ba mu zalla magana rau rau rau rau rau alhali wannan magana ashe kawai a saman halishe ne a cikin zuciyar babu wannan magana idan kuma ya zamanto zuciyar ta yarda amma bakin ya iya faɗi nan ma babu imani misalin wa misalin fir'aun da mutanen shi Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yarda da abinda manzon Allah zo da shi amma me suka yi jahadu biha sai suka musunta abin suka yi musu suka nuna kawai ba haka nan bane ba, ba. haka mutanen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce ka kwantar da hankalinka mun san ba kare ta ga suke ba me suke yi kawai juhudi ne suke walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun kawai suna musunta ayoyin Allah subhanahu wataala amma sun san abin da ka zo da shi gaskiya ne har a cikin kokon zuciyarsu amma da basu furta ba sun shiga imani ba su cikin imani ba kenan dole a samu fada da baki dole zuciya kuma ta gaskanta sannan ma ke cewa amal sannan kuma dole a samu aiki shine amalun bil jawari bakin ka ya hadi zuciyarka ta yarda to dole a ga wannan abun a cikin mi a cikin gabanka sai yace taziduhu taqwa abin da ke kara imani shine tsoron Allah subhanahu wataala at-taqwa daga al-ittiqa ne an tattakhidha bainaka wa bainallahi wiqayatan taqika min azabihi ka ɗauki wani abin da zai zamanto kariya da shamaki ya sha makance ka ya kare ka daga azabar Allah mai girma da buwa wanda shi ake cewa tsoron Allah Allah mai girma da buwa ya yi umarni a wurare daban-daban akan cewa a ji tsoron shi to wannan imanin nan yana ƙaruwa a yake ca ta ziduhu taqwa a tsoron Allah yake ƙara imani sannan kuma wa yanqus bizalal yana ragewa ta hanyar aikata ayyuka na zunubi ko da aikin da ka aikata bai kai ya hudda ka daga cikin musulunci ba kana nan a matsayinka na musulmi amma ko musulmi mai sabo da haka imaninka mai zai imaninka ragewa zai duk lokacin da ɗadam ya aikata wani aiki na sabon Allah subhanahu wata'ala to wannan aiki yana gadar mishi da cewa imanin shi zai rage maliki ta wa nahnu fi imanina nastathni ya ce mu a cikin imaninmu muna ka togaciya min gairi shakkin wannan togaciyar da muke kawowa ba shakka ba muke akai fastami mala ce saurari da kyau wastabin sannan ka tambayi waɗanda suka sani in kai baka sani ba alistiban shine is'al amma amma kana ghamidan alayka duk abin da zama ta shige maka cikin rukuki to ka tambaye wanda suka sani anan mal yake cewa nahnu imanuna na- a, yake cewa nahnu fi imanina nastasni muna cewa ana mu'minun insha Allah shine istisna'in kace ni mai imani ne in Allah ya yarda shine nastasni to yanzu wannan insha Allahun da ka kawo mal yace wa min ghairi shakkin ba shakka ba kake akan ta kai mai imani bane ba a kawai saboda dai karka tsarkake kanka ne Allah yayi bayanin cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kenan kana faɗin shi ne ta wannan babi ba ta babin ca ba a sai wani ya ce maka to kenan kai ma a karan kan imanin naka ba da kai ashe shakka kake a ba haka nan bane wannan istisna'in da za ka yi cewa insha Allahu min ghairi shakkin ba tare da shakka ba mal ya ce fastami ka saurara wastabim sannan kuma ka yi tambaya game da abin da ya shige maka duhu to anan mas'ala ce wadda ta abin da sha al-istisna'u fi qawli ana mu'min ka to gaciya a cikin fadar cewa ni mai imani ne a nan abinda salihul fauza ne yake fadin cewa ya ce ana mu'minun insha Allah au ta ƙulu ana mu'minun faƙal misali ka ce ni mai imani ne ko kuma ka ce a ni mai imani ne in Allah ya so cikin waɗannan kalmomi guda biyu ya ce fal mas'ala fiha khilaf mas'ala ce wadda malamai sun ƙara wa juna sani a cikinta amma والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك فهذا لا يجوز duk wanda ya ce ana mu'minun insha Allah idan kana nihi da insha Allah ka shakka akan imanin ka bakka da kat a to wannan baya halatta dole ne shi imani mai ake so al-i'tiqadul jazim kudurcewa na yankan shakku bakka shakka akan imanin ka kenan idan shakka kake nihi to a wannan lokacin wannan baya halatta yace amma idza kana al-muradu bil istithna'i adamu tazkiyati an-nafsi fa taqulu ana mu'minun insha Allah amma idan zaman to a ka faɗi cewa ana mu'minun insha Allah ba ta hanyar shakka ba me yasa ka faɗi saboda kaskantar ga kanka ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da rishin tsarkake kanka kar kai kai kai bajinta da cewa aini mai imani ne sai ka ce insha Allah kana nihin ne kana nihin saboda karka tsarkake kanka a wajen Allah subhanahu wataala amma a cikin zuciyarka da gaske kai mai imani to wannan babu lahi mutum yana iya faɗin haka maliki ta qasduka annaka la tuzakki nafsaka abinda kake nihi da kalma ta insha Allah anan saboda bakka nihin tsarkake kanka daga fatadda'i annaka kamilal imani wa laysa indaka naqasu kace ai ni mai imani ne kai shuru kana nihi a cikin zuciyarka tsarkake kanka kana nihi a cikin zuciyarka cewa imanin ka cif yake a cikin bai da naqasu bai da tasgarin komi maliki ta to irin wannan shine baya alanta amma dan ka ce insha Allah saboda kar ka tsarkake kanka wannan babu laifi akai shine abinda malai yace anan wa nahnu fi imanina nastathni min ghairi shakkin fastami' wastabil kenan ka saurari wannan bayani sannan kuma ka nemi ƙarin bayani akan abin da shige maka duhu ya ce nutabi'ul akhyara min ahlil athar wa naqtafil athara la ahlal ashar ya ce ɓangaren da ya shahi imaninmu nutabi'ul akhyara muna bibiyar zaɓaɓɓun mutane ne min ahlil athar na daga cikin mutane ma'abuta dalili wanda su ne ahlus sunna kina a cikin imaninmu muna bibiyan mutane mafiya alheri waɗanda suka jingina kansu zuwa ga al'ur'ani mai girma da hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan fahimtar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa naktafil athara muna bibiyan dalilai don ka ce kana bin wane to ba ana ne shi za ka bi ba shi kin ma da kake biye da shi idan ka a buɗe mai kake bi dalili kake bi idan ce kaza addini ne to sai a duba a gani a ina ne ya zama to addini qur'ani ko hadisi yawwa wa naqtafil athara malai yace la ahlal ashar ba ma'abuta sharri ba su ma abuta sharri su ne za su kirkiro abin daga daga wajen su wani haka kawai ku wayi gari ya ce muku ku yi kaza addini na alhali ba Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala taqul imanuna makhluqun wala qadimun ka wala qadimun hakaza makhluqun wala taqul karka faɗi cewa imanuna makhluqun ka ce a aimu imanin mu halitta ne da Allah karka faɗi haka ya ce wala ƙadimun karka ce a kuma da ɗaɗɗe ne ya ce haka na kawaɗe shi haka kawai makulukun a sake maliki ta karka faɗa haka kenan karka ce imaninka makulukun ne sannan karka ce imaninka ƙadimun ne saboda shi imanin ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya sai ce haka za makulukun kawai ka sake shi haka nan ka faɗe shi haka ba tare da ka ƙayyade shi da cewa makulukun ba ne ba ko kuma ƙadimun ne ba a nan bayanin da salihul fauzani yake cewa al'imanu makhluqun li'annahu ya dukuru fihi salat ya ce imani ta wani ɓangare kenan sai ya haɗa guda biyun gaba ɗaya makhluqun ne kuma ƙadimun ne to miye makhluq a ciki sannan kuma miye ƙadim ɗin a ciki ya ce misali li'annahu ya dukuru fihi salat allati tashmal tashtamilu alal qur'ani ya ce in ka ce imani halitta ne akwai kuskure a cikin me yasa ya ce ai daga cikin ayyukan imani akwai sallah ita kuma sallah ta kunshi karatun alkur'ani shi kuma karatun ƙur'ani ai ba halitta Allah bane ba mine ne magana Allah ce ko yawwa kaga kenan ba za ka ce ba ba za ka zo ka kaire cewa makhluqun bane ba ko kuma qadimun ne kai shu'a in ka ka ce imanin imanin ka ga Allah subhanahu wataala kana iya sakin shaka na a sake ko kuma ya zamanto ka hada mushi guda biyun gaba daya ka ce makhluqun ne kuma qadimun ne wannan abu na harko kenan yace amma kaga misali sauran bangarorin da suke cikin sallah misali ruku'i misali sujada misali tasowa kaga wannan halitta ne yawa su waɗannan halitta ne shi kuma wancan magana ce ta Allah subhanahu wataala to shi abin da yake magana na Allah ne kaga shi qadimun ne amma shi ma sai an yi detail qadimun ne azaliyul cewa ubangiji subhanahu wataala yana magana to amma kuma faruwan wasu abubuwa kuma yau da gobe su suke haifar da su amma maganar Allah khadimatun azaliya ce kamar yadda sauran abiya ke nan gaba za su su da wannan bayanin al-imamu ahmad ibn hanbal yake cewa man qala al-imanu makhluqun faqad kafara duk wanda yace imani halitta ne yace ya kafirta yace wa man qala ghayra makhluqin faqad ibtada'a wanda yace imani kuma ba halitta bane ba shi kuma ya zo da bid'a to ya za ka yi daraka ya ce labudda milar tafsil ba makawa dole sai an yi detail akwai abubuwan da halitta ne akwai abubuwan da kuma ba halitta ba ne ba wannan shi ne maganin da mala yake yana ya ce saboda shi imanin nan fa'innahu ya shimaru lissalati wa na hawiha min sa'iri ta'ati fa'innahu shi imani ya shimaru ya kumshi lissalati akwai sallah a ciki wani hawiha da wasu ayyuka makamantan wannan na imani wanda ayyuka ne na alheri suke tabbatar da imani ya ce min sa'iri ta'ati na daga sauran ayyuka na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala mali ya ce fafi'luna ya ce fafi'luna nahwar ruku'i muhdasu ya ce aikinmu da za mu aikata misalin ruku ya ce kaga wannan wani abu ne wanda yake horarre sai ka yi ruku'in ne kaga wannan wani abu ne wanda yake horarre shi ba da daɗe ba ne ba amma misali abin da ya shahi ƙur'ani ko kuma abin da karatun ƙur'ani kaga shi ƙur'ani a karan kanshi kaga dole akwai bangare na farko cewa magana Allah ce to ubangiji subhanahu wataala kuma qadimun azaliyun magana shi da dadda ce tun fil azal wanda bata da farko to amma kuma kai karanta wanda kake a yanzu ba shi kuma sabon abu ne amma asalin lafazin kuma qadimun ne shine yake cewa fa fi'luna nahwa ruku'i muhdathun wa kullu qur'anin qadimun fabhasu yace dukkan karatu na qur'ani malai yace qadimun da dadde ne fabhasu bi ma'ana ku je ku tantance haka me abin da yake nihi anan ai anna itlaqa aw itlaqu anna alqur'ana qadimun ghayru sahih kace ai qur'ani da dadde ne qaulan wahidan ba daidai bane ba kuma kace farare ne sha ba daidai bane ba saboda a cikin qur'ani duka guda biyun ne kaga na farko magana ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine alqur'ani mai girma magana Allah ce kaga wannan wani abu ne wanda yake qadimun ne sannan kuma sabkar da ayoyin hasbaz zaman hasbal lokacin da aka rika sabkar da su shi kuma wani abu ne wanda yake hadisi ne abu kaza ya faru aya kaza ta sabko abu kaza ya faru aya kaza ya sabko amma dai ka dauki gaba ɗaya ka ce qur'ani qadimun ne kuskure ne a wannan shine abin da maliki ya yace fabhasu ku bincika akan haka lalle duk wanda ya bincika kuma zai samu fahuwa hadasul ahad wa minhu alquran kina ko abinda sai ya faru ne wani abu zai sabko ko kuma asalin magana ga Allah shi ko wani abu ne wanda yake da dadde wanda bai da farko malai ce wa wakkala Allah min alkirami اثنين حافظين للأنام ووكل الله ألا مجرم دبوايا يا وكلتا من الكرام ندق ملائكو وأن سكي ما سكرمتي ما سبيعي الله سبحانه وتعالى waɗannan mala'ikun Allah ya wakilta ithnaini mala'iku guda biyu hafizaini lil anami masu kiyaye aikin bayi duk inda zaka kutsa da inda zaka sa kai suna dan tare da kai suna rubutawa ɗaya yana rubuta ayyukanka na alheri yana damanka ɗaya kuma yana rubuta ayyukanka na shari shi kuma yana hakukinka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi haka ya ce wa inna alaikum la hafizin sai ce kiraman katibin lalle a gare ku akwai masu kaiwa su kawo suna kiyaye aikin da kuke aikatawa babu inda dan adam zai saka kawar shi mana babu wani abin da adam zai aikata face wannan abin yana nan a dawwane a cikin wannan littafin nasu da adam ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani lafazin da zaka faɗi ba wani inda zaka taka face wannan abin duka iya nan a rubuce tsaf ka dauki misalin wani yana haskaka a daidai lokacin da kai baka sai na haskaka ba sai kake ta aikata abin da kaga dama sai da ka zaka ce wani kaza kaza kaza ce a ai ba ni bane ba kawai sai a gado kaga kana kamar da ke mutane a justice ko ce ka ce kaza ka ce ba ni bane ba sai a sai a saki shasha sai sadda kai ba ba ba karin bayani to duk abin da dan adam zai aikata kai ne kake ga kaman kai kadai ne ana na ana rubutawa da haka in aikin alheri ne baka bukata dole ka bayyana shi shi wanda kake aikin dan shi ya san da aikin kuma ya san da kana aikatawa sannan kuma aikin banna ma duk irin yadda za ku shiga a baku dama a baku wane ne wallah duk abin da ka aikata shi ma yana da tsafar rubuce to shi Allah ce wa wakkala Allahu min al-kirami ithnaini hafizaini lil anami masu kiyaye aikin su bayi me suke yi fa yaktubani kullu af'alil wara kama ata fi an-nass min ghairi imtira fa yaktubani za su rubuta kullu af'alil wara dukkan aikin da bayi suke aikatawa duk abin da ka faɗi yanzu ka kadarta misali daga hudowar ranar yau daga huto duk maganan da ka iya rubuce duk inda ka tafi iya rubuce duk abin da ka aikata yana na rubuce alheri ne ko kuma saɓani shi duk yana rubuce da aka lalle muna da aiki mai girma wajibinmu ne mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala a cikin dukan kai kawo mu malai ce kama a tafin nassi kamar yadda ya zo a cikin nassin alkur'ani mai girma cewa Allah ya dora waɗannan mala'iku suna nan suna rubuta duk abin da muke kaiwa mu kawo a kai ya ce min ghairin tira ba tare da wani jayayya ba babu wani hirar jayayya littafin ka zaka je ka same shi a wajen Allah subhanahu wataala wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada zaka samu duk abin da ka aikata gashi nan a halarci a wajen Allah ubangiji baya zaluntar kowa gashi nan kalli rana kaza a wata kaza a lokaci kaza a wuri kaza a ƙasa kaza ka aikata kaza in alherin ne za ka gani in sabanin shi ne za ka gani komai yana rubuce kullu shay'un mudawwan wannan shine bayanin da malami a cikin wannan fasali wanda yake da alaka da abin da ya shahi imani to waɗannan mala'ikun kaga ai ba ganin su kake ba magana ta imani kuma dama imani ne za ka yi da abin da yake gaibi ne allazina yu'minuna bil ghaibi su masu imani su ne wanda suke suka yi imani da abin da ba su gani ba abin da yake fakekke game da idanunsu amma tunda an ba da labari Allah ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wajibi ne mutum mai imani ya gaskanta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar suna maye gurbi akan ku wasu mala'iku a cikin dare da yini wannan suka suka aikin dare suka tahi wannan su zo su aikin wuni yanda kasa ana aikin gwamnati ana passation wannan yazo ya sabka wannan ya hau a bada raskwana a haka suke waɗannan mala'iku wannan su zo wannan su tayi wannan su zo wannan su tayi haka tunda alƙalami ya hau ila gubar duniya to Allah taimaka mana da aikata abin da ya kamata albabun rabi babi na hudu mali ce fi zikiri ba'di sam'iyyat babi da zai magana akan ambata wasu daga cikin ababen da suke wajibi ne mutum ya saurare su mai imani da su yace fi zikril barzakhi abu na farko bayani akan abin da ya shahi rayuwa ta barzahu wanda bahaushe ke cewa barzahu wal quburi da rayuwar da za a yi a cikin kabari da harkan da ya shahi kabari sannan kuma wa ashrati sa'ati da alamomi na tashin kiyama wan nushuri kuma da tayar da mutane bayan sun rige sun mutu waɗannan abubuwan duka suna alaka da aqida suna alaka da imani tunda abu ne wanda labari ne ake baka zuwa gaba ne zaka zaka zaka same shi zaka kai shi kiri da muzu a cikin rayuwarka wanda kuma a daidai lokacin da babu zancen ayi baya babu zancen a komo a gyara babu zancen cewa a ni ai ban sani bane ba ko man cewa ne ko kuma ji nake abin ba da gaske bane ba duka babu wannan iya daga cikin rukunan imani mutum ne imani da ranar lahira da duk abin da yake da alaka da ranar lahira kabari da abin da ke cikin kabari sannan kuma da abin da ke da alaka da ita lahira ko kuma ka ce ranar tashin iyama malamai suke ce an sa mata suna yawmul akhir ranar ƙarshe yace li annahu ba'da dunya saboda ita lahira tana zawwa ne bayan an gama cin duniya kenan yanzu ita duniya ita ce ta farko ita kuma lahira ita ce me ita ce ta ƙarshe saboda daga ita babu wani gida an ƙare an dangwaras an tsaya sannan kuma ana ce mata yawon ƙiyama ranar tashin ƙiyama me yasa li'annan nasa ya kumuna min ƙuburihim ila rabbil alamin saboda kowa zai taso daga cikin kabarin shi ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi na lakicin yau mai kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin halittu wanda lokacin da aka yi busa na kaho na biyu sun manufi hafihi ukura fa'izahun ƙiyamun yanzu Allah ce sai aka yi busa a cikin kahon nan fa'izahun sai ga maka mutane ƙiyamun a tsantsaye yanzu na suna kallon juna wadda ta ce ranar tashin ƙiyama malice wa awwalul yawmi farkon rana ta abin da ya shahi lahira tana fara daga lokacin da ɗadam ya mutu faman mata dakhala fil yawmil akhir duk wanda ya mutu ya shiga ranar lahira man matan tahatti dunya fi haqqihi duk wanda ya mutu duniya ta kare akan haƙƙin shi an riga an kare saboda ba zai sake dawowa wan taqala ila al akhirah ya tahi zuwa ga gidan ƙarshe yana hanya zuwa abusa kaho na biyu kai tsaye shi ke da ya shiga cikin lahira fahila izin tabda ma'ahu umurul akhira saboda daga mutuwar mutum daga lokacin al'amuran lahira za su fara abin da ya samu a cikin kabarin nashi to shi abin da zai tabbata a kan shi a gobe kiyama fayatihi malakani a cikin wannan rayuwar na kabari za a turo mala'iku guda biyu su su zaunar da shi yana mutuwa ana ɗaukar shi aka kai aka binne to waɗanda suka binne shi tabbas lokacin an maido ran shi a lokacin suke komowa gida kahin su iso gida yana jin ƙaran takunsu saboda ran an maido ta yanzu aikin da za a yi saɓanin irin rayuwa ne wanda yake kuma na gidan duniya a lokacin waɗannan mala'iku guda biyu za su su zama da shi su ce mashi marrabuka waye ubangijinka madinuka mi addininka من نبيك واي النبيك ما الذي تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم me zaka ce akan manzo Allah idan mutum ne mai imani duk tambayar da aka zai bada amsa idan ka bashi aka hada ya bada amsa kuma yanzu an mishi da ɗaya ɗaya ya zo a mishi gaba ɗaya a ce mishi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka man ladhi taqulu fi hadha ar-rajul ladhi bu'isa fikum idan mai imanin ne zai sake maimaita wannan abin da ya hudu na dazu ba abin da zai kama shi na rikicewa shi na lalace yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya ba wanda zai iya tabbatar da kai akan bada wannan amsa in ba Allah subhanahu wataala kaga amsa ce wadda tambaya ce anan wanda kowa yana iya bada amsar ta waye ubangijinka Allah me addinin ka musulunci waye annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma ba zai iya hodi sai wanda Allah tabbatar da shi wa Allah ke tabbatarwa mai imani mutumin da ya cika rayuwar shi da bin Allah subhanahu wata'ala da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya zama to dan duniya ne duniya ce shi kawai yake wallahi ba za a bashi daman faɗin waɗannan kalmomin ba duk da kasancewar su arha ne katak amma ba zai iya maimaita su ba yana alaka da abin da dan adam ya aikata a nan gidan shi a rayuwar duniya shi yasa kowane lokaci aka ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Allah ce falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki nagari ya zama to kai kawanka harakan da ya shahi rayuwarka duka kana kokarin kiyaye girman Allah subhanahu wataala kana kokarin bin abin da Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya addini ya tanadar baka rudu ba da yukin duniya to na tabbas za a baka damar faɗin wannan kalmomi Allah subhanahu wataala taimake mu wannan bawa daga lokacin za a nuna mishi inda zai zauna a cikin gidan aljanna sai a nuna mishi cewa ga manzir ɗinka ga masaukinka a cikin gidan aljanna za a nuna mishi a saman ikirin ƙato a nuna mishi cewa ga inda zai zauna sai ya zabura yana yunkurin zai shiga cewa a iya haƙuri a karar kallon ya alwaktu lam yahin ba'd lokaci bai ba to daga lokacin kuma yuwassa lahu qabru za a bude mishi kabare shi madda basarihi iya gani shi iya gani shi za a bude mishi kabare shi sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai rikidar da waɗannan ayyukan nashi na alheri sallah azumi karatun qur'ani biyayya ga mahaifa da duk wani alherin da aikata sai a yi su a siffar dan adam wani mutum kyakkyawa mai haske yana kamshi yana walƙiya zai zo same shi cikin gaba da ya ce wani lahiya sai ce ana amalukan salih ai ni ne aikin ka na kirki su sallah su azumin nan ni ne Allah mai nan haka da haka za mu zauna anan har zuwa lokacin da Allah zai tada kiyama kuma ya atihi min rizqil janna arziki aljanna zai rika zuwa shi na cikin kabarin shi to ba abin da zai gadar wa adam samu wannan daraje in ba aikin alheri ba kuma talaucin nan bai hana ka aikin alheri kasancewarka ba wani bai hana ka aikin alheri ba mutane sun bauta wa Allah subhanahu wataala ka karanta wannan in sahabbai Abu Hurairah yake cewa wata rana farfadiya take kama shi sai ya zube saboda yunwa amma kuma Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da su da haka mutum yi kokari matuƙa ya ga cewa wannan darajar da wannan matakin ya taka shi in baka same shi ba ta hanyar aikin da ka aikata a nan gidan duniya to ba wata alfarma da za ta isa maka wannan wajen saboda ba wurin cuwa-cuwa ba ne ba ba wurin magudi ba ne ba ko wajen mu muke da manya ko a babu maganar manya wala ba magana wani manya saboda ɗadam daga hutowar shi daga kabari zai gane cewa zai gane cewa shikin ba kwa ne ba kaga kai kan ma ya bar duniya yana kallon mala'iku suna sabkowa bai saboda dakatar da su yana kallo za su zo su hudarar yana ji yana gani la haula lahu wala quwwa bai da karhi bai da dibara ma alaihi illa listislam taw'an aw karaha abin da yake kan shine me kauya ko da ko yana so ko baya so to kaga daga lokacin zaka gane in mulki kake takama da shi duk sojawan naka da sojin kasa da sojin sama da sojin ruwa da sojin wane ne duka suna tsaye wannan mala'ikan mutuwa zai zo bi kiranka kuma kana kallon su wani hanzari ka ta gasar sun zo kuma ta yaza shi da shi la mahalata wala mafarra ba makawa ba ba yanda za a yi gudu haka nan ne kawai to kaga ɗadan ba a bakin komi yake ba gatan shi da darajar shi da fifikon shi da ɗaukakan shi da mutuncin shi ne kawai bauta wa Allah subhanahu wataala in ko bai yi aka ba ya biya rudun duniya da yiwu na duniya wallahi asara ne ko zulumatun ne ba'duha fawqa ba'd duhu ne kan duhu bala'i kan bala'i tashin hankali kan tashin hankali ana tashi kiyama ce tashi bai da wando bakka da wando bakka da riga bakka da kaciya bakka da takalmi kai kin nan da ake cewa an aka kai a komple kaza aka kai wanki ya kai komple 200 wanki kuma 200 suna cikin placard ɗinka zaka tashi ko dan singlet bakka da bakka da komai zaka gane cewa a wannan an sauya gam wannan ho rayuwar da ban take da waccan ba dai bane ba kuma ba a komawa inda ana komawa la'alla da abin zai zo da sauki to amma kuma Allah ya gama raskuran lissahi ɗan wuta aka zuba su wuta za su rika cewa ya laita na nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina kai can su suke cewa ina ma a sake maida su ba za su kare ta ayoyin Allah ba Allah ya ce bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna kawai ya bayyana a gare su ne abinda da ake musu wa'azi ana cewa lahira ana cewa kabari ana cewa wane ne suna ga abin duk kamar shafa labari shuni ne yanzu ya bayyana a gare su abinda a da suke ga cewa ba haka nan bane yanzu suke a maido su Allah ce kyale su walau ruddu ko maido su aka yi la'adu limanuhu anhu wannan abinda Allah hana shi da sake maimaitawa wa innahum lakazibun Allah ce hutabatu su ƙarya suke to Allah kiyaye to wannan duka iya daga cikin abubuwan da yake wajibi ne mutum ya imani da shi abu ne wanda ba gane shi kai ba amma Allah ya bada labari manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dole ka yarda sannan bayan haka nan kaso na biyu mutumin da za a zo a zaunar da shi a tambaye shi man rabbuka ya ce bai sani ba man nabiyuka bai sani ba ma dinuka bai sani ba ma amaluka me aikinka a duniya bai sani ba ko kuma ya faɗo wani aikin da aiki irin matsayin shi da yake da a duniya grad ɗin da yake da darajar da yake da shine wani shine director kaza shine wani matsayi kaza a malam me aikinka bautawa Allah subhanahu wataala waye annabinka manzon Allah me addininka musulunci waye ubangijinka Allah subhanahu wataala idan dan adam ya gagara bada wannan amsa bazalla ke cewa wannan mala'iku za su mushi wani bugu da wata guduma ta ƙarhi idan suka bige shi sai ya yi wani ƙarin da duk wata halittar Allah da ta kwana a ban ƙasa sai ta ji wani ƙarin in ban da ɗadam da aljanni mazalla ce in ba don kar ku fasa binne waɗanda suka mutu a cikin ku da na roƙi Allah ya jiyar da ku a zama ƙabari yanzu daga na komi za a mushi sai a matsi ƙabarin shi wancan ba buɗe mashi akai ba shi kuma wannan matsi ƙabarin za a yi haƙarƙare shi na dama sai ya haɗa na hagu sannan bayan wannan kuma ba ƙyale shi da ayi ba wani mutum zai zo baki irin tattirna yana wari in ya gan shi ko zai ƙara firgita akan firgicin da yake ciki sai ce wane ne kai sai ce mashi aini ne aikinka na banza wannan sace-sacen da kai wannan shaye-shayen da kai wannan zinace-zinacen da kai wannan ƙarerakin da kai gulma yi da mutane wane ne annamimanci su ne allah ya rikida ya suka koma haka nan yanzu a nan za su ci gaba da ba juna wahala har zuwa ran da allah zai tada kiyama waja mushi shi jama kan shi ana ce ga hanyar Allah yana ce a wannan hanyar tsawo gare ta ko kuma ya za a ce a rayu a kaza ka ji ko za ka ce mutum manzan Allah ce ko Allah ce sai ce ko kuma ya za a yi rayuwa haka to sai ka rayu sai ka rayu kana tsammanin za ka dawoma ne ba za ka dawoma ba to wannan duka sana ga cikin abin da suke da alaƙa da imani sannan kuma ne ke cewa wa ashra'i sa'ati da abubuwan suke da alaka da ta alamomin tashin kiyama wal hashri da tayar da mutane daga da tara su wan nushur da tayar da su da za'ai wal hashr kuma da tara su da za'ai gaban Allah subhanahu wata'ala anan maliki cewa kullu ma sahha min al akhbari wa ja'a fi tanzili wal athari wa kullu ma sahha ka sani cewa duk abin da ya tabbata min al'akhbari na daga labaran da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bada wa a fitan zili ya zo a cikin alkur'ani mai girma wal athari daga hadisan manzan Allah domin imaninmu da tafarkinmu akan wannan shine imani kenan babu zancen kare ta kuna makamancin wannan ya ce min fitnatil barzakhi wal uburi wa ma a tafi zaminal umuri min fitnatil barzakhi na daga abin da shafi fitina ta rayuwar barzakhu ita ce rayuwar da mutum zai a cikin kabari akwai waɗanda suka haɗari ta hadisan da suka zo magana a kan barzaku ce hadisi kaza kawai ba haka da bari ƙarya ne suka ƙaryata kuma suka ɓace to ma ce mu anan aƙidanmu duk abin da ya zo a cikin littafin Allah ko manzon Allah ya bada labari akan shi na abin da shahi barzaku to mun imani da shi kawai in aya alqur'ani ce wannan kai tsaye in hadisi ne a tabbatar da ingancin shi magana ta rige ta gari to wannan rayuwa da za a yi ta barzahu idan ka ce albarzah shi ne alhajizu bai na dari duniya wal akhira kamar shamaki tsakanin wuta da aljanna tsakanin rayuwar duniya da rayuwar take ta lahira kuma kowace ɗaya daga cikin waɗannan rayuwar da irin tsarin da Allah ya mata mutane da yawa sun karyata la hadisan da suka zo akan akan abin da ya shahi ya shahi rayuwar kabari a dalilin hankalinsu suka auna abin hisar kareta a daidai lokacin da sun mance lokacin da suka rayu a cikin cikin uwayensu rayuwar da suka yi ta sha banban da irin rayuwar da suke a yanzu ko ba ka ba yanzu tsarin da mutum ya bi a cikin mahaifiyar shi ya rayu haka yake rayuwa a yanzu gidan duniya saboda mataki na rayuwa daban-daban ita kuma rayuwa dama kashe hudu ce na harko rayuwar da za ka yi a cikin cikin mahaifiyarka sannan rayuwar da za ka yi a nan gidan duniya sannan bayan shi rayuwar da za ka yi ta barzahu sannan bayan shi sai tashin kiyama aka tara in ma aljanna in ma gidan wuta kuma kowace ɗaya daga cikin hudun nan ta sha bamban da 'yar uwarta ba ɗaya bane ba shi sa ka zo aka ce to imani a ga ka yarda ko kuma za ka yarda ba za ka gaskanta Allah kuma za ka gaskanta shi ba sai aka ce maka to rayuwar nan da za a ta cikin kabari akwai wanda za su ji ni'ima akwai waɗanda kuma azaba ce kawai za a rika narka musu ta sahi daban ta marice daban Allah kiyaye mali ce min fitnatil barzakhi wal quburi fitina ta barzakhu fitina ta barzakhu bazalla ga ta ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi kariyar Allah mai girma da buwaya daga azabar kabari hatta a cikin sallah ba sallar da zaka yi face karshen sallar ka hin kai sallama sai ka nemi Allah ya kare ka daga abubuwa guda hudu daga cikin ɗaya daga cikin hudun nan akwai wannan fitnatul fitnatul qabr Allah ya kare ka daga fitina ta kabari fitina kabari mal ya ce wa ma a ta fi za minal umuri da duk abin da ya zo a cikin abin da ya shahi kabarin nan minal umuri na daga al'amura ya ce to mun yi imani da shi sannan bayan shi yake cewa wa anna arwahal wara lam tu'dan ka sani cewa fa rayukan bayi arwa arwahal wara rayukan bayi lam tu'dami ba rasa su ake ba idan ka ce wani ya mutu ba ana nihin cewa shikenan rayuwar wannan ta kare a an sake mushi mataki ne yanzu ba daga rayuwar duniya zai koma rayuwar cikin kabari da ka ana kaiwa daga an binne shi za a bi da mushi sannan kuma rayuwar ta yin sabuwa mali ya ce ma'a kauni ha makhluqatan fastafhami tare da cewa ita wannan rayuwar halitta ce fastafhami ka fahimci haka anan abin da ya shahi karyatawa da tashin iyama karyatawa da azabar kabari dan adam yana amfani da kokollo shi ne shi yasa Allah mai girma da buwa yake hakaito labarin su kafirai yace bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu bal bari dai sun karyata abinda ilimin usul ilimi akan shi dan adam ya sani dan adam daidai da abin da ke cikin gangan jikin ka baka sani ba yanzu fataka da irin jijiyoyin da suke ciki ka san nawa ne baka sani ba tsarin da Allah maka da gashin da ya maka da kazan da ya maka baka san ba nawa ne baka san baya suke to zaka dan adam yana yana da musu yana musunta abin da Allah ya faɗi amma shi kuma balkazar bi malami hudu bi ilimi ilimi shi bai iya kiyaye wannan abin ba walan ma yatim ta'wilu kuma hallau bayani shi haka bai zo musu a cikin littafi bai su kareta ko kuma an ce musu kaza kaza shine imani amma su kareta shi sannan ba haka nan abin da ya shahi al arwah rayuka anan malam yayi wani bayani yake cewa yace allimuna anir ruhi in kuntum ahla ilmin ya ce dangance da waɗanda suke da awar ilimi na duniya ya ce ku ba mu labari a kan arro rai in kun kasance ma'abuta ilimi ne ku duk mutumin da za a tambaya a kan abin da ya shahi rayuwa ba wanda zai iya explication shi bayanin shi kawai sai Allah wani abu ne na al'amarin da ya shahi gaibi ne ba wanda sai shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zaka ce da mai gwada ran shi ina yake ko a yi bincike a gane ta ga inda ran yake babu sannan kuma idan ya zo huta babu wani wurin da za a ga wani wuri ya yi ƙwarza ne an cire wani abu kuna kawai haka zai huta wani abu ne wanda ba wanda zai iya bayani shi an ba Allah subhanahu wata'ala ba malike cewa al'amarin gaibi iya daga cikin al'amarin rai iya daga cikin min umuril gaibi iya cikin ilimin gaibi wanda ba wanda sai shi Allah ya malike cewa wani ƙulu ka zalikar umurun lati akhbara biha an rasulu sallallahu alaihi wasallam kullaha min ilmin ghaib duk irin ababen da wanzan ya ba da labarin suna abin da ya shahi barzahu abin da ya shahi lahira iya daga cikin ilimin gaibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma abin da ya shahi rai rai yana jikin adam za a ɗauke shi a ɗauki wannan gangan jikin akai abin ne shi kuma haka sai a maido wannan ran ya ci gaba kuma da rayuwa to akwai bayanai da dama wanda malin yi ana wanda la da'iya ila qira'atiha malin ce fa kullu ma an sayyidil khalqi warad duk abin da yazo daga sayyidil khalq shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta gaba daya Allah ya faɗi cewa ana sayyid walad adam ni ne jagora na iyan annabi adam wala fakhara ba tare da alfahari ba to duk abin da yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warada yazo min amri hazal babi na al'amarin wannan babin na abin da ya shahi rayuwa ta barzahu abin da ya shahi rayuwar kabari mala ya ce haƙƙun layurad haƙƙun gaskiya ne ba a mayar da shi a ce ba haka nan bane ba duk abinda mazalla ya bada labari akan abin da ya shafi tashin kiyama wajibin mai imani shine ne ya gaskanta to yanzu mun ji bangare ɗaya na wannan babin da malam ya buɗe na abin da ya shahi a rayuwa ta barzahu da abin da ya shahi kabari yanzu magana ta gaba ita ce ashratu sa'a shine alamomin tashin kiyama wanda kuma duka suna nuni akan jan hankalin dan adam cewa yayi hankali wa akwai kiyaman nan tana nan tahi idan ya rabka ne idan wani abu ya zo ya faru daga cikin abubuwan da suke nuni akan alamar tashin kiyama ya komo ya gaskanta Allah subhanahu wataala malai ce faslun fi ashrati sa'ati wa alamati haddallati ala iqtirabiha wa maji'iha fasalin da zai magana akan sharuɗa ko kuma alamomi na tashin kiyama wa alamatiha addallati alamomin da suke nuni ala iqtirabiha akan cewa kiyaman nan wata kusa wa maji'iha ta kusa zawwa zawwanta ya kusanto to duk abinda yake da alaka da wannan su kuma kala biyu akwai ashratu sa'a al-kubra akwai ashratu sa'a as-sughra akwai manya manyan alawun tashin kiyama akwai wanda suke kankana ne game da abin da ya shahi tashin kiyama sanin yaushe kiyama za ta tsaya wannan ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala يسألونك عن الساعة أيان مرساها التي فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتحاها إلى كيد لاباري إلى كيد مسنيا قبل أبن لتاتاش الجامعة بيدا صلى الله عليه وسلم Allah ya ambata cewa daga cikin abubuwan gaibi wanda ba wanda ya san su akwai tashin kiyama Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'ati ko yana sheke da ilimin tashin kiyama wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham sannan ko bayan shi ya tsalu raka an sa'ati suna tambayanka akan abin da ya tashin kiyama Allah ya ce faɗi musu kai baka san tashin kiyama na yaushe ne ba to dalilai akan haka suna da yawa yasalukan nasu an sa'a mutane suna tambayanka akan yaushe ne tashin kiyama Allah ce ka faɗi musu cewa qul inna ma ilmuha indallah walakin aktharan nasi la ya'lamun ilimin tashin kiyama yana wajen Allah da yawa daga cikin mutane ba sa iya fahimtar haka sannan kuma yasalukan nasu an sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة suna tambayinka akan tashin kiyama kada yi mutane za a yi tashin kiyama to yaushe ne to kaza to kaza Allah ce ce musu baka sani ba malaika jibril ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin umar ibn al-khattab Allah kare da gare shi da yake tambaye shi can karshe yake cewa akhbirni an sa'a bayan labari yaushe za a yi tashin kiyama yace mal mas'ul anha bi alam min as-sa'il ai mai tambayan bai wanda ake tambaya sani bi mana dalilin kai duka ba wanda ya sani sai ce to akhbirni an amaratiha ba ni alama ko kuma alaman da yake nuna cewa kiyama ta kusa yace an talidal amatu rabbataha daga lokacin da kaga an rika aihuwan yaran da su uwayen diyan suke bi ba diyan ba suke bin su to wannan alama ce ta tashin kiyama yawa wannan kuma yana daga cikin abin da ake ciki a yau sai aka yaro dan haka wanda bai ta kara karya ba sai a ce wannan kai duk abin da ga dawa da shi ya gagari mutane bai jin magana yaro ne kuma dan kararrami alama akan cewa me uwayen din suke bi yaro zai aikata abu uwaye ba za su ce mishi ba dammi ya dammi ka aikata kaza tarbiyya ta daga cikin abin da ya gagara din mu a yau kusan wani abu ne wanda yake musallam wasu sun ma sallama kawai an rige an dangana ga irin abubuwan suke faruwa na abubuwan suke gurbata ita tarbiyyar da suke kewaye da al'umma na sahi daban na marice daban na dare daban na washe gari daban na jibi daban kowane lokaci daban daban to iya daga cikin alamun tashin kiyama kaga yara ba da ba sa jin magana uwayensu uwayen su yaran suke bi yaran kuma suna abin da suka ga dama da su da mata to wannan iya daga cikin alamun tashin kiyama sannan bayan haka nan kuma tashin kiyama kamar da nan malai ke cewa al'alamatu alamomin ana iya kasa su bayan wancan kaso wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya guda biyu akwai sugura akwai kubra yace mu kuma a yau da muke rayuwa waɗannan alamomin sai mu kasa su kamar kashi uku abu na farko allazi hasala wa intaha akwai alamomin da manzala ya bada labarin su sun rige sun faru sun afku an wuce sana abu na biyu almutawassitu akwai wanda ana cikin su a yanzu sannan kuma abu na uku akwai al'alamatul kubra manya-manyan alamomin irin su dujal irin su yajuju da majuju da sauransu to wani su kuma anan gaba za su zo maliki ta fallabi maza wantaha daga cikin alamomin da sun rage sun gabata akwai bi'satul rasuli sallallahu alaihi wasallam aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zawon shi alama ce akan cewa kiyama ta kusa saboda ana kira shi da suna nabiyyu sa'a annabin karshe shi ne daga shi shi kenan an kare to kenan zawon shi yana nuni akan mi akan cewa kiyama tana dab da zawwa yace bu'istu ana was sa'a ka hatain yace da an aiko ni da kiyama bai wuce ba tsakanin waɗannan yatsun guda biyu tazarar da ke tsakanin wannan yatsan da wannan dan wanda yake kasa da shi kaga tazarar dan kararrami tun a wancan lokacin mun zallake wannan magana to ya yau sannan bayan haka abu na farko kenan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan abu na biyu akwai wasu yaƙe-yaƙe da mazalla ya bada labari wanda su ma sun riga sun gabata a harratul madina wanda wanda su ma sun riga sun gabata da wanda aka yi a bangaren sham wannan kaɗan daga cikin alamomin da su sun riga sun gabata al-mutawassit au al-mutawassita wanda suke ake cikin su a yau su ne za mu tashi a sati mai zawa insha Allah ta'ala kenan sai mu ji irin alamomin da muke ciki a yau sannan kuma da irin alamomin da ake zaman jiransu su ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله